والعاقبة للمتقين ولا عذاب إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a gabar daren lahadi a cikin da takwas ga watan jumadar ula shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da talatin daidai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul buyuwa na babban malami na littafin babban malami abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'iri wato littafi mai suna amdatul asam as-sughra inda muka bayar hadisi mai lamba ta 261 za mu kaji hadisi mai lamba ta 262 darasi na 77 muka daya za mu tashi darasi na 78 tashi na 55 a wata nuskar inda muke tattaunawa akan mu'amala ta kasuwanci a babu malin ha'arhu minar hudu babu da yake magana akan abin da aka hana na kasuwanci mun yi jin fada cewa farko cewa babu ne mai mahimmanci saboda mahimmancin su zai na umar Allah ya kara masa yadda yakan wato yakan zaga kasuwanni shago shago ya rike wa mai shagon tambaya akan kasuwanni in ka ba da amsa ya kyale kan baka bayar zai sa a kulle ma shago har sai ka je ka koyo a karatun jauri gurin malamai yaya ake kasuwanci zai sa a buɗe ba wata tara da za a yi ba ka je koyo kawai sai a buɗe ma shagon mun kuma faɗi wasu ƙa'idoji masu mahimmanci da ya kamata musulmi wanda ya damu da addini ya damu da lahira ya rika ƙoƙarin kwatantawa mun san ba annabawa ba ne amma dai mutum ya rika kwatantawa kurakurai kar a yi su da gangan domin akwai bambanci alkhade da almuqti yawwa alkhali shi ne wanda ya danganta yin abu mai danganci ke da annabi ke la takiru illa khadi ba wanda zai koya abun in ba khadi ba ba zai kuskure ake yi ba me yi wa Allah ta kalanda shi ne khadi dole da yana jiya abun ya koyi eh shi kai hodi ba idi kai ba to Allah yake wa ganganci to shi ne bambanci sannan a ƙarƙashin wannan muka ba da wasu abubuwa da yake ya kamata musulmi ya rika tunawa na farko duk abin da zai yi na kasuwanci ya tabbatar babu riba domin ya riba inda ke shi da ita ce ka ba wa Allah kace ya zo a yi faɗa abin da kake faɗa ke domin sai a yi fa'a gano bi harbi dinan layi wa rasuli duk wanda ya ɗauko hanyar riba to ya taro faɗa da Allah kuma sai Allah ya karya mutum sai a duniya sai ka kare ko ka ga mutum Allah ya kare shi ko da Allah ya jarrabe ka akan kanka ba sai ya jarrabe ka ta gefen ka ta abin da ba za ka iya mutuwa da shi ba so da haka a kiyaye riba ko wace ne muna da babi a gaba babu riba ko muna ta jan hankalin kanmu ne don mu kiyaye ta domin wannan rayuwar mata'al gurur da Allah ya kira ta da al-guru al-Qur'ani lallai guru din sannan abu na biyu a kiyaye al-gara duk kasuwancin da ya rantu akwai rashin tabbas ko da baka fahimci yayi da wada amma ya duka ila ma la yi duka kamar abin da yake wa kai ka komo zuwa wanda baya ba don kuma da addinin ka na uku al-jahala abin da kaje a yi baka ma san yayi da wato karka fada shi za wani ba Allah har yanzu ko mai da gwamnati ne yana bayyana kware da gaske da wani daga cikin iyayen mu zai ritaya ya rasu Allah ya ji kansa sai fankinsa ta ofis ɗin lokacin yana fankin ofis sai ya kirawo ya ce kudin ka ya fito ya ce amma me za ka yi sai ya ce kasuwanci ne ya faɗi nau'in kasuwanci sai ya ce kariya tambaye da yawan kenan ya ce kariya ya ce a ya ce tokar ka ne ina ba ka shawara ka nemi abin da ko gidaje da filaye wanda za a rika filin ma lafiyayye wanda yake yin kan gwamnati shi fili ba ruwa za ka ba shi ba ba wani abu za ka yi ba inda an samu hannu mai kyau ya shigo ana kula da shekara ta biyu karuwa yi darajar da daɗuwa ne ake sai ka nemi ɗan mota ko guda yake kai da kanka kai haya ko ka samu abu da ke zai yi kai da kanka kana hawa kuma kana dan zuwa ka motsa wannan shawarar da ya bai yanzu yaron su wallahi zai da ƴaƴansa suka buru wannan dukiya sai da suka amfana ƴaƴansa sai da suka amfana me yasa saboda bai shiga abin da ka ba wani yana karɓar banki wanda zai je ga bukatar fili ya zuba kajin gidan gona ran da kaji gidan goya suka rika mutuwa ka leka ka ga ɗari biyu sun mutu don baka iya ba a wada wannan sanyi akwai yanayi da suke yi a kai baka sani ba in ana zafi ka za wata irin abaci sanyi da zafi kowane yanayi akwai lokacin da bai mata ba sannan mutanen mu suna da san jiki kaza tana son bauta ka koma jike da kawai ka zauna to ka duk wayannan abubuwan sai ka koya to bai yi wannan dangancin ba da zai zo je ba yayansa a yanayi to aljihala da abin da ka jahilce shi karka shiga da muka koyi shi yayi to ballan da a kasuwanci abin da za a siya ko a siyar a kiyaye na uku kenan na hudu azzaman akwai lokacin da Allah ya hana ke da siyarwa ko da kudin ka na halalci mun kawo aya ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi sai Allah yake wa zarul bai'a ku bar shi da siyarwa a lokacin Allah ne yake ku bari ba shawara yake bayarwa ba cewa yi bari idan kuma kai ba kai zabo na hudu azara cutarwa da abin da zai zanto wani bangare ya ci to kar a yi wannan abubuwan ko da yaushe muna tunawa kanmu ne domin mu rika hararo duk abin da yake ko da irin business ka fara kallon wayannan kafin kai tambaya ba wata kila ka ba wa kanka amsa to muna tunawa kanmu ne domin kafin mu fita daga babu mu yi kokari mu gyara wasu abubuwa dan gaskiya yanzu ba yake halal yake haram ake ba haram din ake yi an kure mata gudu ita ma ta kanta take ta kanta take wannan shi ne abin da malam yake gaya mana to babu hadisin da zamu dai shi ne alhadisu tafi wal khamsuna ba'da mi'atayn hadisi na dari biyu da hamsin da tara na gani a nawa amma ko bayan da sittin da biyu ne ko? Okay. الحديث الثاني والستين بعد المئتين حديث لا دليل إلى السلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربون عبد الله بن عمر الله يقال موسى جادة دمائك قال يجي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة كاجكو النبي يا هنا shine siyarwa wanda ake kiransa muzabana kamar ka tambaya ne ne bayaul muzabana yake an yi a samar haɗiɗi mutum ya sai da kayan marmarin lambunsa ko gona in kana naklan idan ya kasance zangan ya ce da dino ne a sai tsaye naklan jam'i ne na annaklan da dino ɗaya ke to idan da dino ne guda ɗaya da dino kuciyar da dino sai sai da shi da jamri da wani da dinan kailan wanda ake aunawa in ka duba da kyau za a yi ciniki tsakanin bushashe da ɗanyi ke wancan yana cikin bishiya wannan kuma yana ƙasa to annabi ya hana me ce ce illar anan ga shi ni ina son ɗanye in ci ɗanyen na taɓa gaya muku na su cewa wannan gaure wannan ɗanyen dalilan daɗi ya fi wannan abin nan ɗin zaki ya fi shi daɗi kuma ya fi aiki a jiki sun suna son su sosai ko zuwa ga ya irin na kwalin nan za ka ga kuɗinsa daban ne yana da tsada kawai yawanci ba a yi wudodinsa a tauri saboda shi baya jima yawanci za ga yana ta ruwa ya narke amma yana da daɗin gaske to idan wanda ya fito saboda su a gurin mutanen madina dalilo abinci muku a gurin mu kayan marmari ne ko wani malamin ne ce wani babban malamin yace suna madina suna karatu sai ya dau wannan dabi'a da shi dalilo da wannan gabali ya lakuta ya ya je yana karata yace kai yace wallahi wannan bobula da wannan tsabba ko ba za mu ta mu ta gargajiya yace in dare zai da bazu wannan duk ke ba zai iya wannan karkar abun ba ya tala kuka bakke su ba za ga mutum ya ji ya dauko gawa ma ya ga kwanciyar sa saboda kai ba da jin zata ba dal al'ada ku bace sau al'ada ku ka zauna lafiya to su abin ne a gurin shi da rana ya ga take cewa suna rayuwa tsawon wata guda ko wata biyu ba komai a gidan banda baka ke yi illa al'adwadai at-tamru wal ma'a su abinci ne to sai ne menene menene illa anan ga dalilo a sanyi a sama ga kuma wanda yake rubuce shi a kasa za a yi kirki tsakanin wannan da wannan me ce ce illa na rashin tabbas na ne na na sama ko zai iya yiwa kafin sai ke nan rashin tabbas na cewa zai iya yiwa kafin ba ya sako ya lalace ko sannan kuma mi na idan ba burburi zai iya ma nuna burburi ya cinye misali zai iya nuna burburi ya cinye amma ba ka kafa kuma da ku tuno wani kalma cewa kin kafin ya sako za a gama cinye tun kafin ya sauko eh garar yana nan amma yanzu in ma za a yi jirgin a ɗauka ma zai sauko din idan za a yi jirgin kwano ne za a yi da na ƙasa ya zama da kibalin na sama har akwai jahala ko yawwa saboda haka idan ka zo tun da wannan bukakken daban yake zai iya yiwa kwano biyu ko kwano biyu da rashin ya danganta ala jahala ki domin hasashe kuke yi ba tabbas ba tabbas to shi ne yake wa in kana karma idan kuwa zabibi ilimi ne danyi shi ne alkarmu danyin ilimi wanda yake mai ruwan kun za akwai bujeke ko to wanda yake mai ruwan da ake jerawa gurin masu ayaba da apple shine karmu an yabi awu bi zabibi kaje ku tilkayya da shi shi yana da danye kai kana da busasshen kaila ta hanyar awu shi ma irin wancan illa kana zan danye kai busasshe ne da kai wa in kana zar'an in ko kayan gona ne algama shinkafa gero dawa shine kayan gona an yabi awu bi kai ne da ali kaje ka siya ta hanyar awon nasa abincin sai annabi yake na ha an zalika kulli annabi ya hana wannan duka in ka kalle nau'i uku za ka gani kayan gona da bindu zabibi ko kuma inibi wayannan nau'in uku annabi ya faɗa dukkan su ribawi ne dukkan su ribawi kayan da riba tana iya shiga cikin to annabi ya hana mun kalla cewa akwai algarab والجهالة mun gane da ake kira da almuzabana domin a nan gaban ya zo ko muzabana za mu ci sai ka hararo da ake nufi shine a ce kayan gona iri ko dabino ko kayan gona ya wato busasshe da kuma wanda yake a zangarniya a sama ni za mu koya ta'alimul bayan mubazana muzabana haramcin kasuwanci na muzabana wa misali wa bai ɗoro ɗabi da tambi misali da shi ne cinikayyar gauɗe da dalilo bucece wani inabu bisabi da inibi ɗanyi da kuma bucecen inibi kai da ta hanyar awu mali yake wa asirwa ya ce wa idan kullu bai'in ma'lum bi majhulin min jinsi bai'u wato bai'u bai'u ma'lumin bi majhulin min jinsi shine bai'u definition da sai da abu wanda yake sananne da wanda yake majhul shine jahalar da muka faɗa min jinsi kuma na jinsi daya wannan shi ake kira muzabar na biyu al'ayyatu fi tahlil hiya bai'un ma'lum bi majhul illa da ta janyo aka haramta saboda za a je da abin da yake sananne da wanda ba a san shi ba rajuwan bilgayi na uku jihalatul kai huwa mazinnu mazinnatu riba a rajiha wato ma da yake jahiltar adadin awon na musawa tsakanin su shine ya janyo babban zato da ake cewa da ba za ta shiga domin annabi ya ce za a abu ilimi ne zama ya da biyar da mitlan da mitlan to wannan ba tabbas riba za ta faɗo mazinnatu riba ne to da haka shi zai haramta shi ma da yake amma na hudu yustabna min al-muzabanati al-haram amma a bangaren muzabara an dan bude ba ko ba ɗan kankanuwa za ka iya yin araya wanda yanzu za mu tabi annabi ya haramta baiwul muzabana amma an dan bude ma ko ba kankanuwa ka yi araya za mu ji yanzu الحديث الثالث والستون بعد المئتين an gano a hadisi na 163 an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba kan jabir bin abdullahi Allah ya kara musu yarda yake na annabi sallallahu alaihi wa sallam anil mukhabar ga wani dadi annabi kira da yadda Allah ya tabbata a gare shi ya hana kasuwancin da ake kira al mukhabara bal hiya al ardu rikhwa amal al ardi bi ba'd ma yakhruju minha abin da ake nufi da mukabara shine mutum ya zo ya noma gona gonarsa sai ya biya ka da wani bangare na gonar in ya tashi biya ba haya zai ba zuwa zai shuka abubuwansa a ciki da kayansa da komai zai zo amma in ya tashi biyan ka sai ya ɗauki wani bangare na gonar ya ce biki zai biya ka yake kira muhabara har shi ma ya akwai gara a cikin ma kuwa wani lokacin ma idan ya zo zuwa za a kalli wani bangare a ce to can gurin da abin da ya fito a gurin na kai za a kalli wani bangare kawai idan ma guri ne mai dausayi in lokacin kuma Allah ya jarraba ya buje fa kaga akwai garar rashin tabbas ya faɗo da jihala ta faɗo amma da za a zo a yi a ce to za a noma in an gama ɗaya bisa uku na wanan wannan ɗaya bisa uku dama ba wanda ya gani duk kankantar sa ɗaya bisa uku duk yawan sa ɗaya bisa uku wannan ma'lum ne amma kawai a kalli wani bangare idan ya zo shi wanda zai gonar musamman gonar da ce ya san gurin da baya yi can zai harba yace can gurin shine naka nan gurin kuma shi kun yi gaba ɗaya kun yi yarjejeniya an rubuta ba yadda za ka yi ko ba kai za ka fito da ita ba to sai yace wal muhakalati da kuma muhakala ma da yake wa adil mubazan a shi kuma muhakala shine wajen suna da kama da muzabana shi ma sai da wato sai da gashi nan ba faɗa bai da ɗan tafi fi sumbuliya bi ɗan ta ka shaida wato alkama a tana cikin zangarniyarta da wata alkama da take a jiri aiki ne da muzabara yawa bambancin su wannan an kira shi muhakala saboda yana cikin zangarniyarta to shine muhakala wa anil muzabana kuma an hana muzabana mun ji wannan mun san me muzabana a baya wa an bayyi samarati kuma annabi ya hana sai da kayan marmari hatta ya bi wa salahuwa har sai nunansa ta bayyana har sai nunansa ta bayyana wa an la tuba'a illa bi dinari wa dirham kada a yi cinikayya wayannan kayan marmarin sun ba da kuɗi ba inda kuɗi ne ka zo ka siya ya halatta shi ma kuma an faɗa a ta yadda wa salahuha an gaya ma a baya amma da kuɗi ka zo ka yi wancan kuwa ba da wato bayan da yake kiransa a nuna ta bayyana to ba a yadda ka yi da kayan marmarin da yake a kasa da kuma na sama ba shi kuma wanda za ka yi da kuɗi ƙa'idarsa ta yadda wa salahuha sai ingancinsa ya fito fili ya fito fili sai ya nuna kenan illa al'araya banda kasuwancin da ake kira al'araya jami'i na al'ariya za mu ji shi yanzu za mu ji mai araya ɗin cikin wani hadis annabi wa anil mukhabarati wal mu'amalati wal muzabana mun ji annabi ya hana wayannan mukabara mun faɗa shine mutum ya yi cinikayyar wato ya je a biya shi da bangaren gona bayan an noma ta kuma ba wanda shi wanda ya zo noma gona shi zai zo da irinsa shi kawai wancan fili ne nasa shi zai zo da irin zai shuka sannan sai a ware wani guri a ce shi za a biya ne gonar sannan ya hana kuma akwai garar a ciki na biyu a tarhisu fil araya maqsusun bi ahli al haja an ke banci al araya an yi rangwame dangane da araya ya shafi alul haja ma abota bukata za mu wa ya tilka lamu alaihi ma da yake zancen zai zo na uku annahi lima fil aqli min al jahala fi hal al zar'i da abin da ake da jahala a cikin an hana ma irin wannan na hudu kullu ma ne ya amin fil hadith fi jama'i al jahala da abubuwan nan da aka hana akwai jahala a cikin بقدر الخادم النهي نجر النهي عن كل ما فيه الجرد والجهالة duk abin da akwai jarar on ta tanti da ignorance a ciki to an hana ba ba tabbas الحديث الذي وصلت بعد المئتين حديث نبي 264 عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال an karbo daga Ubayd bin Amir Abu Mas'ud al-Badri ke wanda aka ce shi al-Badri wato mazaunin gurin Badar din suna cewa bai je yakin Badar ba kawai dai lakabin ne annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi kira da amince Allah tabbata gare shi naha an taba il kalbi ya hana cin kudin kare ya hana cin kudin kare wa maril baki an gane ko da sadakin karuwa wa hulwanil kahiri da kudin boka annabi ya hana wayannan duka kaga wannan samanul kalbi kudin kare karara mun gane cewa me ake fito a gaya mana a wannan annabi ya hana cin kudin kare amma annabi alaihi salatu wasallam kun da ku tuna ai ya faɗa a wani hadisi cewa ya manittana kalban ko duk wanda wato ya ajiye kare a gidansa za a rika rage man lada kullum gwagwarin kirari wata ruwa ya nuna kirari biyu illa kalba saidin aw makiya in ba karan farauta ba ko na gona sai ce nukisa min ajiri kullum yawmin kira dani kullum za a rika rage mutum kirari yankin lada biyu